الأعرابي ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba bakwai ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha uku ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin ainihin littafin tufatul hukam za mu fara da fasulun fil itisar ko fasali cikin nan nage ma'ana mutum ya kwace abin da ya bayar hukuncinsa da wanda ya cancance wannan kwacen da wanda bai cancanci ya kwace ba da kuma lokacin da ya cancanci kwacen ko kuma irin halin da idan aka samu wannan abin kwacen a wannan halin ba zai mutum ya kwace ba a matsayin shi na shi ya bayar ya ce al'inkisaru jaza fi ma ya habu auladahu qasdal mahabbatil abu wal ummu ma hayyun abu mutatasiru wa haythu jaza al-inkisaru yuzkaru wadun min alwifaku fil huduri in kana al-itisaru min kabiri yace al-itisar itisar shine kwace uba ya kwace abin da ya ba wa dan shi wannan jaza ya halatta amma fa fi ma ya habu auladahu qasdal mahabbatil abu fi ma cikin abin da al'abu uba ya habu auladahu ya ba wa ‘ya'yan shi, shi ma wannan kyauta ya zama ƙasdar mahabbati don nufin ainihin soyayya tsakanin shi da ‘ya'yan. Kaga banda kyauta don Allah, don kyauta don Allah sunan shi sadaka, banda abin da aka bayar da sunan sadaka duk wannan kayi ne don lada ba za ka kwace ba, amma abin da kayi ne saboda dangantaka tsakaninka da ɗanka da soyayyan da kake mar yasa ka siya mar mota. ko ka gina mar gida ko ka bashi jari ka bashi wani abu ne saboda soyayyen da yake tsakaninka da ɗanka daga baya ka canza shawara kana da daman kwacewa kuma in ka zo kwacewan yaron bashi da wani magana dolansa kamar yadda ka bashi in ka ce ka fasa ka kwace kuma ya kwato mun gane wannan shi ne ya ce wannan uba kenan ba wal ummu uwa ma tana da daman wannan abin amma ma matukar hayyun abun uba yana raye to uwa ta a tasiru tana da damar ta kwace abin da ta ba wa ɗanta. Kaga nan ya ce ma hayyun abin matukar uba yana raye don me saboda in uban yaron ya wuce yaron yana karami kaga sunan shi maraya. Shi ko duk abin da mutum ya ɗauka ya ba wa maraya ko da sunan kyauta ne yana bashi yana da hukuncin sadaka. kuma mun ce ba a kwace sadaka ko uban ne ba wa ɗansa inda sunan sadaka ne ba zai kwace ba to yanzu matukar uban yaron in yana raye kaga sunan shi kyauta ba sadaka ba za ta iya kwacewa amma ubansa yana mutuwa in ta bashi ya zama sadaka ba ta da daman kwace to anan malamai suka ce amma fa ka fahimci zancen tun da dai ana magana a matsayin maraici ne kenan idan ɗan nata babba ne wanda ya balaga ta bashi abu ko baban shi yana ko baban shi ya mutu za ta iya kwacewa saboda maraici din ai kafin balaga ne daga ɗaya balaga ya wuce maraici wayan su jazal itisaru yuzkaru sannan kuma idan aka zo aka ba da kyauta kai mai rubuta kyauta kai wanda aka sa ka rubuta to yayin da ainihin duk inda jazal inkisaru shi wannan kwacen ya halatta yuskaru ya halatta a rubuta shi a cikin takardar wannan kyauta sai ka ce wannan kyauta ne wanda wane ya ba wa ɗan shi kuma kyauta ne wanda ya halatta duk lokacin da shi uban da ya bayar ya ga dama ya kwace tun farko ma shi yaron da aka bashi ya gani a rubuce kar wata rana uban ya zai ce zai kwace yaron ya ce zai tawaye tun farko dama an rubuta sannan wadun mina alwifaqu fil huduri in kana al-intisaru min kabiri wadun mina ana ainihin kunsar da alwifaqu dacewa fil huduri cikin halartar shi wanda aka kwace a hannun shi in kana al-intisaru idan wannan intisar din ya zama min kabiri daga babba ne misali wanda uban ya bawa abu zai kwace din ba yaro karami bane babba ne to lokacin da aka zo kwacin ma dole za a rubuta takarda ko kamar yadda aka rubuta takarda lokacin da za a bayar lokacin da za a kwace ma za a sa shaidu a rubuta takarda to yanzu a takardan da za ka rubuta kai maka maka takarda takardar ta kunshi cewa shi wannan din yana nan lokacin da ainihin uban ya ce ya kwace za a rubuta sannan kuma an samu wifaɗa an samu taubikin shi ma ya tabbatar ya yadda saboda gudun rikici don ba mamaki sai uban ya rasu ya ɗauko takardar kyauta ya ce an bashi gurin nan kyauta a sha to ai ya kwace ya ce ai shi tukuna lokacin da aka bashi ma ai da sunan sadaka aka bashi ko kuma ya ce "A, lokacin da aka bashin ai sai da ya abu kaza ya abu kaza ya firgo wasu abubuwan da in yayi kya- kwacen ba zai yiwu ba saboda haka tun da fari in yana gurin kuma da yardan shi aka kwace bai yi magana ba kai mai rubutu sai ka rubuta lokacin da uban ya kwace yana gurin kuma an tabbatar mar bai yi magana ba ya yarda ka ganin gaba ko da zai tada wani magana ana da wuce a kai shi amma wannan fa duk abubuwa ne na mustahabi na irshadi wanda ko ba a yi su ba an samu shaidu aka an kwace shi kenan wa kullu ma yajri bi lafzi sadaqa kaji ba dukkan abin da ya gudana da lafazin sadaka ko uban ne ya ba wa dan shi inda ya zo da sunan sadaka to fal itisaru abadan lan yalaka har abada itisari ba zai riski wannan abin ba sai abin da ka bashi da sunan kyauta shine zaka kwace amma abin da ka bashi da sunan sadaka babu daman kwacewa sannan wala itisara ma'a mautin babu kwacewa tare da mutuwa shi wanda aka ba wa ɗin ya mutu abin ya zama na magada ko kuma shi wanda zai kwace ɗin ya riga ya mutu shi kenan ya wuce ba damun kwacewa yanzu ba zai yiwu babanku ya bashi kyautan abu bayan baban ya mutu ku zo ku ce wai ai da damun kwacewa mun kwace ba zai yiwu ba haka nan kuma shi ma ɗin wanda aka ba wa ya riga ya rasu ya zama na ƴaƴansa sannan ku sauran ƴaƴa ko kuma uban ya ce ai shi dama ɗansa ya ba wa ya kwace ba zai yiwu ba in dai mutuwa ta gindaya wannan kwace ya wuce aw maradin lahu ko kuma rashin lafiya na mutuwa uban ana lafiya kalau ya ba wa dan shi bayan uban ya kwanta rashin lafiya ko yayi tunani ne akwai amarya ga ƴaƴanta in ya bari wannan kwa- wannan kyautan ya tabbata ba za su samu kowa ba sai ya ce zai kwace ba zai yi ba ko kuma shi wanda aka ba din ya kwanta rashin lafiyan da ake ganin ba zai tashi ba shi ma ba zai yi ba awin nikah ko kuma aure wanda aka ba wannan abin bayan an bashi ya je aure misali gida ne aka bashi har yayi aure ya sa matar a gidan ko mota ne aka bashi ya je aure ka san yanzu haka in mutum ya je neman aure in yana da mota ma darajarsa ta fi karfi ko to sai ya je aure aka bashi auren saboda yana da mota daga baya kuma wani yazo ya ce zai kwace motar sai iyayen yarinya su ce ba zai yi ba da mun bashi ne dan motarsa kaga haƙƙi ya shiga au dainin ko kuma bashi da can in ya je teburin mai shayi tsuran shayi da biredi ma ba a bashi mai shayi zai ce kaka kudi ayin masu kudin nan kaza kaza kawai ba bai sai bai motar miliyan biyar ganin wannan motar ya zo ya kafe akwai indomi eh akwai fasa guda kwai guda kaza da ne ka fasa duka basu ma duk siya basu saboda kawai yana ganin in ta kakari ai ko motar nan za su yi a biyan kudi na kawai sai da yaron ya ci bashi ya ci bashi sai uban ku ya zo zai kwace masu shayi su rike su ce ba zai yiwu ba hakkin su ya shiga yawa amma wayannan abubuwan gaba ɗaya ce a ran wanda ya bujiro wanda ya bujiro bayan kyautan amma wanda bayan an yi su aka yi kyautan kana da damun kwacewa wai yana da mata ne ka ba shi mota an fara kai ayanta makaranta waye waye kai shawara ka ga cewa ne eh ina motar nan ina takardun nan dauko a hajiya ba zai sai ka ce me ba zai yi ba da can ya kuke ana kai yaran muka ce kafin motar da ya kunye mina fitin da zai kai ku sun da dama kafin kafin kai kyautan ma an riga an yi auren ko kafin kai kyautan ma ya riga ya ci bashin to wannan za ka iya kwacewa amma sai wanda bayan an yi kyautan a radi ya bujiro shi ne ba za a kwace ba wa faqru mawhubin lahu hakanan talaucewan mawhubin lahu wanda aka ba wa din makana ko ya kasance liman in ikisari kad abana kana hakika a bana ya bainar da man itisari ya hana kwaci wanda ka ba wa din yana cikin talauci yana cikin bukata kana ba shi kaga zai dan samu warwarewa ko daga baya kuma ka zo za ka sake mai da shi cikin wannan talaucin sai a ce ba zai yi ba wa ma tisaru bai'u shay'in qarwuhi bai'u shay'in siyar da abin da qarwuhi ba aka ba wa wani ɗa daga cikin ‘ya'ya ko mutum ya ba wa ɗan shi min gairi ishadin ba tare da ya kafa shaidu bihi da cewa ya kwace ne ya siyar ba kama ya jib kamar yadda yake waje ba in zai kwace siyasa shaidu to wannan siyarwan wa maki sarun bai zama kwace ba yanzu misali mutum ne ya ba wa ɗan shi gida ga shaidu ga komai an tabbatar da cewa ya ba shi kyautan gidan ana nan ana nan kawai sai ya sa gidan a kasuwa ya siyar to yanzu wannan siyarwan tun da bai biya wa shaidu cewa ya kwace ba ne nawa ya siyar miliyan biyar yaro sai ya rubuta yana jira duk da uban ya mutu kan araba gado sai an bashi miliyan biyar ɗin shi dan baban shi ya siyar da gidan shi ya yi bukatu da kuɗin wannan siyarwan bai nuna kwace ba tun da bai kafa shaidu akan kwace ba shine min gairi ishihadin bihi kama ya jibba amma lakin na ku fahimci zancen ba lakin na sai dai cewa shi yu'addu ana kidaya uban ya zama mu'tasiran gashi can a gaba ana kidaya shi ya zama mu'tasiran mai kwace mahama sayyara zaka li mahubin lahu duk lokacin da ya ainihin yi kakara ga wanda aka bawa ko kuma cinikin ya zama da wanda ya bawa ne ya bawa yaron gida kawai ana na ana na sai gida wa yaron ya ce gidan nan da na baka nawa ka siya in bai kwace wa mai kawo zancen a siyar mishi yaron ya ce to baba nawa za a siyar min ce kana da miliyan goma ya ce a baba miliyan biyar ne ce a to ka je ka miliyan bakwai ga shaidu ga komai yaro ya ka miliyan bakwai ya danka wa baban na kuɗin mai kuɗin gidan da uban ya bashi kaga wannan siyar marɗin ya nuna sai da aka kwace sannan aka siyar to yanzu wannan tun da shi aka siyarwa ya nuna ainihin kwacewa ko kuma a kakara ne mamar yaron irin yar masu kuɗi ce babanta ya mutu ya bar mata ita ma ta mutu ta barwa yaron to kuma shi uban shi a hannun shi aka danka kuɗi yana cefane yana cefane har ya ci ƙarfin kuɗin yaron ya ba wa yaron gida sai ya tara shaidu sai ya ce to akwai kuɗin wani a kaina miliyan biyu da rabi gidan da na bashi din nan ya zauna a maimakon kuɗin da ainihin na ci nashi kaga yanzu tun da kamar kakara na bashi da yake binka da wannan gidan ai ya nuna ka kwace ne sannan kai wannan kakara yawwa amma in wani ka siyarwa wannan ba kwacewa ba wakila amma a nan ma wasu malamai suka ce bal a'a ya siku wannan maganar da muka yi na baya yana inganta ne fa in malun shuhir lahu idan akwai dukiyan da aka aini ya zo mashuhuri da huga shi yaron kowa ya san cewa hakika yaron yana da kuɗi a hannun baban wa'illa idan ko ba a san wannan kuɗin ba to har yanzu fadi hauzin ya fita har yanzu yana bukata zuwa ga hauzin mai yiwa baban ya bashi shi kuma lokacin bai cancanci ya karɓa ba kuma idan baban ya mutu bai karɓa ba ba a yi hauzi ba kyauta zai ɓaci sai baban ya yi hikima ya ce akwai kuɗin shi a guri na abu kaza da na bashi din nan na siyar mar ka san shi siyarwa baya buƙatar hauzi yanzu misali mutum ne kuka yi ciniki ya siyar ma da gida miliyan biyar ga shaidu ga komai ko ka karɓa ko baka karɓa ba in ya mutu wannan gida ne naka ne tunda siyar ma yayi amma idan kyauta ya baka dole sai ka yi hauzi to yanzu yaron ba san yana da kuɗi a wajen baban ba baban ya bashi kyautan sai kuma baban ya zo ya tara jama'a ya ce ya siyar mar da wannan abin da ya bashi din akan kuɗin shi da yake wajen shi to kuma kuɗin ba mashhur bane ba san da wannan kuɗin ba har yanzu yana nan a matsayin kyauta wanda yake bukatar hauzi shine wa illa fali hauzin yaftaqir idan ko ba san da wannan kuɗin ba to har yanzu wannan ainihin maganar da uban ya faɗa yana nan akan kyautan fali hauzin yaftaqir yana bukata zuwa ga hauzi alhamdulillah